عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد نوضة وتن ربيع الآخر 27 ga watan Rabi'in al-Akhir shekara ta 1400 da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu na sau biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na casa'in da shida a wannan littafi mai albarka na al'adabul mufrad za kuma mu tashi darasi na casa'in da bakwai babi na 469 hadisi na 1020 daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malin ce babu man taraka salama ala almutakallif babu da yake magana akan wanda ya bari yin sallama ga wanda ya ki fita yaki waɗannan wa mutakallif shine wanda ya zauna kamar yadda ta faru da wato mutu kabu ibn malik su murarata bin rabi'a su hilal bin umayya kaga a ya dau lokaci wajen kwana 50 ma ba a kula su yawa shine abin da alabi yake cewa wa an hubba lillahi ko wa yajibu hijranuhu an gane duk wannan guraren gurare ne da mutum ya zo zai iya faɗaɗa bayani domin akwai abubuwan faɗa da yawa a kansu to shine yake wa sabal ma'asi da ma'abota saɓo waɗanda suke kan wani abu na sabo qala hadathana zakariya bi zakariya bin yahya qala hadathani al-qasim bin al-hakam al-awrani ana kiransa wato da alkunya sa shine abu ahmad ya rasu a shekara ta 208 shekara ta 208 na'am an ali bin rabi'a an karbo daga aliyu ibn rabi'a ana aliyu bin abi talib radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace na'am yace ne marar nabi sallallahu alaihi wa sallam ala qaumi annabi ya wuce wasu mutane fi rajulun mutakhalliqun bi khaluq a cikinsa akwai wani mutum da ya cakuɗa da wani abin cakuɗa wasu suka ce wato kamar mutakallikun bi khaluk wasu suka ce akwai fasarar da kusan guda biyu ko uku da malamai suka yi wasu suka ce yana mu'amala da wani abu na saɓo kamar misali abin da ya shafi karka ko abin da ya kama da wannan wasu suka ce a'a ɗan daudi ne shi wannan wancan ɗin iya wasu suka ce a wani abu da yake yi wanda yake na sabo ne ba a fito ma da shi ba karara amma abin da yake yi sabo ne tunda an ce babu asaba man taraka salama wato alal mutakallif wa ashabil ma'asi amma wasu sun ce dan daudi ne abin da ake kira dan daudi mutum yana namiji ya rika kwatanta maganar mata ko kuma ya sa kaya irin na mata mace ta sa kaya irin na maza duka wannan Allah ya hana fa nazara ilaihim wa sallama alaihim annabi alaihi salatu wa salam ya dube su ya musu sallama wa arada an rajuli shi ko yanta da yake mu'amala da wani abu na sabo sai annabi ya dauke kai ya rabu da shi fa qala rajulu shi wannan mutumin yace arabta anni ya rasulullah ka dauke kai ga wani na ni ba kai mun sallama ba qala zai ce baina ainaika jamra tsakanin idanunka kun ga magana ta fito ku tsakanin idanunka akwai garwashi na wuta watakila ina yana abun nan da mata suke yi sa wani abu a nan kaya mata ne masu sa wani abu mai kama da jambaki ko don kai irin wannan ai wuta ta dora a fuskarka kun fahimta da kyau ku yauwa sai annabi ya ce tsakanin idanunka kai komai yanzu na shafa ai akwai na mata turare in ka je ziyara ce wannan na mata ne wannan na maza ballan tana tufafi min ba bi aula kenan sai dai idan ka je garin da ana samun kayan da suke unisex sannan ka je Southwest za ga ko ana ɗaura zani kuma zanin maza na sa a tamfa misali ba irin wannan muke nufi ba abinda mata ne istiklali da shi kawai suka ke banta ne da shi ake magana su ma kaga al'ada su ce yauwa haka ce shi al'ada muhakkama eh saboda haka idan dai al'ada su ce mun mu anan akwai garuruwan da zaka je ka gani limani zai zuwa ya hawo bari da zani ba hula a kansa idan limani ya zo a yanzu a nan a Najeriya a musamman a Kano ya hawo bari da zani ba ta ya hawo kace wasan ya motsa ko ba haka bane to saboda ba al'adar mu bace an bayyana ku yauwa to shine na shi wannan kaga ana yi misali fashin goshi ai ana yi kaga maza da mata duk sune wasu ma za su kamar al'adar gidan ce ko wato bangaren su wannan da bambanci haka inda da kyau sai dai idan an yi masa irin na matan wanda wannan idan an gani za a ɗauka cewa wannan mata ne kaɗai suke yi to zai halatta ba amma wanda ake iya fashin goshi wanda za ga iyaye da suna yi wa jarirai ko namiji ko mace da kwalli da wannan fashin goshin da ne yanzu ne matan mu ɗan boko ne ka gani wa ruwan su ne yanzu za ga in ka je gurin kakarka aka je da yaro karami sai ta ce ya kaga idan sa kamar nama abin da take nufi wai babu kwalli eh ido kamar nama ya aka yi min da ido kamar nama su ba ke yarda da wannan ba sam sai an yi tozali ko namijin dama sai an yi tozali ba wa zancen mace shine ai suke samun wannan farin farin kwalli an gane ku to wannan shine hadisi ne ingantacce قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam wa fi yadihi khatamun min dhahabi a hannunsa akwai wani zobe na gwal wannan hadisin ka karanta a adabu zifar za ga ya kawo shi hannunsa akwai zoben gwal shi da asali zobe ya ado ne ko kaga annabi ya fara amfani da shi ne lokacin da ya fara canfi da shi ai canfi yake kamar da muka karanta a shama'ilul muhammadiyya shekarun baya in za ku tuna to saboda haka fa arada annabi sallallahu alaihi wasallam anhu sai annabi ya dauke kai ya dauke kai gabarinsa idan yi kawai sai dauke makai falamma ra'a rajul karahiyatahu yayin da wannan ba Allah ya ga annabi ya kyamuci wannan abun da yake hannunsa zahaba fa alqal khatam sai ta biya dauzo ba mai wurgar dan Allah ku aune ku ga yadda sabbi suke san annabi alaihi salatu wasalam wata ayar da Allah yake kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ko wa azwajukum wa ikhwanukum wa asiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha haka ayar ta tafi wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa masakin tardawnaha wa tijaratin taksawnaka kasada sai ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili wa'annan abubuwan da Allah ya lissafo gaba daya gaba ɗayan su to za ga sabbin su suka cika ma'anar ayar kuma suka yi biyayya gare ta cewa da iyaye da kasuwanci da komai naka shine wanda yake cewa an ka gwama in dai takwas ukunka takwas ɗinka ta rinjaye ukunka to to ba mumini bane kai wa'annan abubuwan da Allah ya lissafo da iyaye da ya'ya da kasuwanci da gona da komai sai ka bibita Allah da manzansa da wato da jihadi a kansu sannan ka zama mumini abin da nake so in kai ku a nan shine in mutumin yanzu ne zai ce gwal ba yanzu tsada yake sai ya ce to ya da zai cire amma ba zai biye shi shi saboda kaunarsa da annabi ya yarda da wannan ayoyi kulin kana aba hukum zuwa karshen ta sai yake gaba ɗaya tun da annabi baya zuwa ba zai mu'amala da zoban ba sai wurgar da shi shi ne abin da kawai saboda annabi ya nuna baya so sai wurgar da shi wa kaza kataman min hadidi kawai sai je samo zoban ƙarfi sanadu ta huyasa wa tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya je gurin annabi alaihi salatu wassalam qala sai ce hada shawru ai wannan ba shawru ne me yasa yace hada hilyatu ahlin nar domin shi ne adan yan wuta shi za a rika narka ana rura wa wutar yan wuta da shi karfi a nan ka lura ka je nuna kamar shi ma ta goban karfin bai halatta ba amma me matsayin sa goban karfi ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta bai dalili in bai halatta ba bai dalili yoban karfi kawai bai halaccin sai na ai na yadda amma wannan ba wani dalili da ya nuna halarci ko haram na mala hari duwa da wannan hadisin za a karanta shi ko to amma abin da za a ce adan ɗan wuta ne zai zama makaruhi saboda bai sarraha ba kadara cewa haramun ne yawwa to ga shi yake da annabi yake ha ba sharru ka taɓa ganin makaruhi a sharri ha ba sharru ya ka wannan mala ya za ka yi da ita ha ba sharru nam na shi ma yadda da kai abu zai iya zama sharri amma ba haramun bane ko yawwa na kuma an ce da yan wuta ne ko wani abu nake so ku tuno kuma ba ku tuno ba imam bukari har babu ya a cikin sahih bukari nasa cewa babun da yake magana akan wato amfani da zoben karfi ya kawo hadisin nan na wanda aka ce in ta nufi walau khataman za ku iya tunawa yawwa in zai zalau khataman min hadidi wanda har sadakin aure aka yi shi ne malamai suka ce wasu malamai suka ce wasu sun tafi a zahirin sa kamar da kuka faɗa a ya shawaru kawai ba za a samu ban karfe ba wasu suka ce a makaruni ne karahancin ma a gurin mai kuɗi yanzu mai kuɗi makaruni ne ya sa zoban karfe a wannan nuna kai ne ko domin yana nuna talaucinsa a fili rashin godiya ga Allah ne kuma kamar da babu su yi biyo littafi a tadisu bi ni'matin lahi inna la yuhibbu an yara asara ni'matahu ala abdi saboda wannan hadisin kawai ya littafi a tadisu bi ni'matin lahi shukru an bayyana da kyau ku Allah ya baka dukiya ka sa a jikinka ka ci kai gida mai kyau duk godewa Allah ne da dama kuma ba iya fidda zakka bane godewa Allah amfani da dukiyarka ba godewa Allah ne kai amfani da ita har ka zama mai gadi da yan bana bakwai suke faɗa za ga yanzu ya tara da ɗaya in ba ka cin kuɗin zai ce mai gadi kai ne mai gadi jira suke ka mutu su cinye Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shi ne an gane ko to saboda haka ga idan mai kuɗi ne kai to makarunji ne ka sa zoban ƙarfi ka samu na zikan na gwal ne sunansa hajirfa ka sa domin rashin godiyar Allah ne in kuma talaka ne to babu ne ji halin ne kaza aka kace amma dai ko talaka ne ai na zuban azurfa dai ai ba wani abu bane da zaka iya siyan dide kudin ka yawa shi ma hawa hawa ne to wannan shi ne to kaga yace faraja fada rahahu ya dawo ya wurgar da shi wala yusa khataman min wariqin sai ya samu zuban kaga wanda yake sa zuban gani ai da ba zai sa karfe ba sai zawo ya dawo ya samu na azurfa ka takata an wani nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mai shiru a sukutu rudar annabi ya yarda da wannan yanzu shi za shi ma dawayi ne masu cewa makaruni ne kamar yadda ka faɗa ɗin su suna ganin yana cikin karhanci ba haramun bane قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن sawada haka yake abu su mama kenan an ce babban wato fakihi ne kuma mufti sosai da sosai ya rasa a lokacin wato khilafar hisham ibn abdul malik wasu maka ce a dilmi dilmi dilmi ya waye an hau kan kwale-kwale ya fada ruwa ya mutu a can kogin andalus a ƙasar spain kenan ko shine andalus to saboda haka sai bilbiya ya fada ruwa ya mutu a shekara ta ɗari da ashirin da takwas faɗin shekaru bai da fa'ida saboda kamar yadda wani malamin mu yake cewa ai duk ilimi ya ƙare a shekara ɗari biyu da ashirin wasu kuma salawar ka ce ɗari uku da ashirin duk wani alkhairi da za a nema yana cikin wannan shekarun shi yasa ake faɗa muku cewa ya rasu a shekara ta kaza dan ka gane darajar sa a tabakan da yake saboda haka ba wani mai son zuciya ana duk wanda ka gani kokari yake Allah yake nema ko da yar kuskure wajen fatawarsa to garin nemo daidai ne kuskure saboda haka ba za ka kwatanta su da ɗan yanzu ba karun nasu karni sun mallabina yalunahu sun mallabina to wannan ƙorunan fadda din ba sama da su gaba ɗaya ba sama da an gane ku yawwa to shi ne yake cewa a mukala haddasa shi mun biya ko yawwa to shi ne wannan an abin najib abin najib haka sunansa yake wasu ce sunansa sa'id bin fairuz ana bin sa'id kala aqbala rajulun min al-bahrain wani mutum wato ya fuskanto daga Bahrain aka ce wannan garuruwan da ake kira Bahrain Basra ne da Oman wayannan garuruwan biyu su ake cewa Bahrain a wannan lokacin da Basra da Oman duk gajin ko amma duk ƙananan ƙasashe ne ko yawwa Isa da ga'ida suna gabashin jaziratul Arab su wayannan guraren guda biyu. Na'am, to me faru? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi. Wannan mutum ya fuskanto daga wajejen garin Bahrain da Oman sai wa Annabi sallama. Falan ya rudda Annabi bai mai da sallama ba. وفي يده خاتم من ذهب أشاء الذي يهمه يوبا جل أهننسا وعليه جبة الحرير جبة حرير يا سمي وتعالى كبا كما تعالى حرير كان في قومة قومة كنا أي كان في شيء ما تيجي جواء أي ما كان يوبا جل أديني على غير أدين رام راما رامتا على حرير ما لا أساسي أما أديني ba wannan magana to sai yake wanda laka rajul mahzunan sai ba Allah ne ya tafi cikin damuwa a ka zo yanzu babban malamin ka da yare ne ka ko shi ne ka zo ki kula ka ai za ka damu sai dan dawa ba ku shi ne kai amma mutum zai shiga damuwa sosai to ballan tara annabi alaihi salatu wassalam ka zo guri kai sallama bai kula ka ba sai ko ba cikin damuwa fa shakaru lamra'ati bai koma sai ga matarsa ya kamata ka gane ba komai ne wasu ba ta gaya wa mata ba kowa ne yake iya rike magana ba bai gaya mata sa yawwa in ka san baka zuwa faɗa to ka san gaya mai mata zancen ka Allah kuwa don wani ya kowa ya biye mata ina gaya ma sai wanda Allah ya tsare to kuma kai kai mamaki a ina ka ji kullu ma jawo da sunaini sha ita kuma mace tana da aminiya a duniya duk wata mace da ta yadda da ita na eh shi ma zai je gurin budurwa ya shi kafa ai da ma ai ne budurwa an ka ga mai rawa kai ko ai ya gwara mai mata ba da shi ina gaya ba shi da zai je rasa zancen da zai gaba ɗaya zai ɗauko zancen siyasa da na ban to wanda kuma mata suna da son tsegumi to idan kana kai masa tsegumi kuwa kai abokin tsaya ne a hira ka bayin da rike ku so da haka ai masu wanda ka sai rawo kai gurin budurwa ka kai sirri da shi wallahi in ba ka ba ka to tana kallon ta karara sai wanda Allah ya tsare ba duka ba amma dai yawanci ɗabi'ar kenan to da ya koma ya gaya matarsa fa kalan sai ta ce amma ka ga su da yake matansu suna da wato kyakkyawar zuciya sai ta babu shawara bari ka ji ne take fa kala take la annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibbatuka wa khatamak wa khatamak wata kila annabi alaihi salatu wassalam ya kyamaci wannan alkyabba taka ne da zobe tana da ilimin sanin cewa annabi ya hana kenan ko yawwa to ne ya faru saboda haka a sai take da shi fa alqini ma summa ud shawarar da zan baka wurgar ka koma shi sa muke faɗa a nan gabar cewa ba kullum ne ake cewa mata ba su da hankali ba domin kaga annabi alaihi salatu wasalam ya yi shawara da ummu salama ita ta kubutar da musulmi ba ma wai iya gidan ba akan hudaybiya ko akan cewa annabi ya fara zuwa ya aski banda nan me za ku tuno mana a hubbasan mata karatun lulu na faɗi wani abu na mata kuma skill eh me kai ai wannan kaga na fahimta amma ita kaga a ai ce ta nemi jawara gurin a gurin maza ina so in ka kawo gurin da aka nemi shawara gurin mata kuma suka kubutar da wanda ya nemi shawara musamman a magabata kamar nan ummu salama shawara ne yake ba a wajenta me kake so ka ce eh kuma ita ba ita ce nemi shawara ba ba ba shi ne nemi shawara ba ita ce take ganin ya kamata a yi kaza eh wannan muna magana a kan abin da wani mutum ya zo ganga-ganga na barakallahu fi iskin baɗi ke an gane ko sannan banda wannan ma za ku iya hango wani sit inda ma za ka ba da jawara na na Khadija barakallahu fi shi ne misalin da na bayar a karatun lu'lu'u nake ba a zuwa kandilin mata duka na na Khadija alaiha salam kaga abin da ta ga annabi alaihi salam tace kalla la yukzika Allahu abadan ta rika jira ban maganganu kuma ya nutsu to wallahi akwai lokacin da matar kan magana da zaka faɗa da kake ganin su na ki tato akalin wadinin wallahi shawarar ta ita ce didi akwai lokutan kai dai kawai abin da aka yi kokari ka gina ka akan ba da hujja idan ta faɗi kaza ta ce ina ganin gwara kai kaza saboda kaza sannan ka koya mata rike sirri amma mata suna da sauƙin sha'ani wajen shawara suna da shi sosai musamman ta yadda cewa abin da za ka yi kamar yaro ne ai da mace da yaro ɗabi'a su ɗaya kun fahimta da ke ku ɗabi'a su ɗaya idan yaro yanzu a cikin gidanka abubuwan ka taso kana zuwa abu ya taso ɗanka ya fara girma ya kai shekara takwas tara in abu ya taso ce ina so in yi kaza ana zaune duka irin zaman nan da ake quality time da kake ba wa iyalinka ana zaune sai ka ce ina so in yi kaza sai uwar ta ce ka aiko ni ina ganin abda ya kamata ai kaza kaza sai ka ce kai ya ne zai shawara ka gina su kake in yace a kowanne ka ce a kai ba ka da ra'ayi saboda a yi kaza ko kaza sai ka bashi haske wallahi ana nan ana nan za ga duk shawarar da ya yi da uwan da ɗan yana shekara goma ai ta tafiya a haka za ka ka gama gina kwakwalwarsa duk abin da zai fiya nemi dalili to saboda haka wannan yana ce abubuwan da ake gina tunanin mace da yaro ka rika shawara da abubuwan da suka taso wanda wato kuma sannan sanan za ka gane cewa ba ka so kowa ya ji zancen ku saboda kana shawara da ita kana tuntuɓar ta da abin da ya taso wannan yana da fa'ida da na Khadija mun ga abin da ta yi ummu salama mun ga abin da ta yi ga hafsa ita ma matar annabi alaihi salatu wasalam irin shawarar da ta bayar to wannan shine to kaga nan ma da tsarin kenan ita wannan baiwa Allah ta ba da shawara akwai baiwa Allah da ta ko araman da zani mun yi karantarwa da shi lokacin da ya zo aure irin gudunmu da ake tarawa an gayi a ɗan shekaru ba yawa yanzu ai ba ya duk marauta ne abokan ango yawwa wallahi ya yi ne ina ga a galabiya ne wa nake magana akwai wanda ya yi mun complain ko wata biyar ba da auren ba yace mala aure na ya taso ba wanda ya kula ni kowa ya gudu yace wallahi malam ko shawara shawara sai na ce masa sai dai ma wani tambaya na ce to kai sauran abokan ku duk da sauran na san wasu abokan da suka yi aure duk da suka yi kana yace wallahi da ni ake komai yace gaskiya ba su kyauta ba to haka da na yi highlighting wasu daga cikin cewa ya kamata wa bikin wada ya kuna ɗan zama da shi kuna ba shawara ko to daga nan aka suka dawo ne cewa kuma shawara ka zauna da mutum kawai ka ce maka da ya ka ko ba ka ba shi komai ba yanzu kana da ka ɗauko kaza ko kuma yana da aikin da zai yi kawai ka je a yi da kai da ƙarfinka wannan duk yana cikin mu'awara fa ce mutum keniya abu zai taso na mutum jaje da murna aiki ake wa mutum yawa saboda haka wannan ɗabi'ar ba daidai ba ne kowa ya yi ta kansa kawai in ba ka da hali ba wanda ya dora ba amma dai mutum ya san wai abin da suke kira consent din nan ka ɗan ba da consent ko yaya mutum baya mantawa an fahimta da kyau ko to wannan shine to kaga wannan baiwa Allah da ya zo ya gaya mata ta ce abin da nake so da kai ki dai goban da wannan alkabbar ka koma fa'ud ka koma sun ma'ud kai sannan ka koma fa ba ala ya haka farar da salam da ya je sallama sai annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ta gaba duk mata ne marasa hankali ba ko to fa kala sai yake ji ito ka anifan fa arata anni babu boye boye ya rasulullahi da zuna zo ka kau da kai ɗalibi ce kana fi yadika jama'an wato zumarun min nari hannunka ne akwai garwacin ko garwaci gari ne na jamra garwaci na wuta fakala sai yace laqad jitu idan bi jumarin kasir yace ka ashe ko na zo da wato da wato da jumarin kasir na zo da garwacin mai yawa ɗalibi ce inna ma jita bihi ليس بأحد أدنى من حجارة الحارة yace ya abin da ka zo da shi din nan shi wanda ka zo da shi laisa bi ahadin ajla min hijarati al-hawa wato ai bai bi wadatuwa ga wani fiye da duwatsun haura ba duwatsun haura wato abin nufi daidai yake da dutse a haura wata unguwa ce irin dutsen da yake a haura to wannan abin da ka zo da shi da shi da duwatsu haira duk ɗaya ne in dai matsala ce ta abin da za a amfani da shi wato ba shi da mahalli a shari'a ba shi da wani amfani gara ma ka je ka zuwa walakin nahu mata'ul hayatid duniya to ya ka ce sai dai shi dan wani abin jin daɗi ne na rayuwar duniya to da yaji wannan an so shi abin kana zai ce fa bi ma za a ta hatta to da me zan rika yin zobe ya rasulullahi sai ce bi halqatin min warike yace ina ba ka shawara ka je ka rika yi da wato kawanya halka shi da abin da yake yayi cycling abin da yake ke waye min warikin na azurfa aw sufurin ko kuma tagulla aw hadidin ko karbi kaga da wannan ya inganta kai tsaye sai ka ya ba da amsa a can amma matsalar hadisin bai inganta ba to sai dai muna da amsa tuntuna a a ina a sayyidul bukhari da muka faɗa na na ina ji Ya ji za? Eh to na ga ruwayar ɗayar a nan. wanda wanda ya kawo wannan ruwayar yana cikin mal albani ya kawo ya ce akwai shi a cikin sayu sunan nasa'i wato bi ajza wanda ba zai isar ba an fahimta da kyau ku bi ajza min hijarati al-hara ba zai isar ba fiye da wato duwatsun hara to can kuma azna ba zai wadatar ba ba zai isar ba kowace ruwaya akwai ta sai dai takon ni a nan bi ajina amma ya nuna mun in bara cewa akwai bi ajiza a din ba na gani domin imamun nasa'i da imamu ahmad ne suka fitar da hadisin shi kuma imamun nasa'i shine mai ɗaya ruwaya hadisin da iji na babu taslimi ala al-amir bayan da yake magana akan sallama ga shugaba قال حدثنا عبد الجفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر سليمان أبا بكر بن سليمان بن أبي حتمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم Umar da Abdulaziz wanda kun san gaba daya Umar da Abdulaziz fa da ake cewa kamin sulkula fa saboda adalci gaba ɗaya shekarun da yi bai kai shekara uku ba sai yana mulki shekara yi da rabi amma ka biwa ga komai sai da daidaita shi sa wani daga cikin gwamnoni ya taɓa neman shawara sai ce abubuwa sun rikice masa ya je yi sai ce ka yi adalci kawai abin da kalmar da ya rubuta mai kenan kawai adalci ka yi adalci shi kenan shi ne tsororo komai in dai za ka yi adalci a komai har mata da su ga suna jin tsoron karo mata ko sun ce wa tsoron adalci jike aka wasu mata da take cewa kawai kada ka biye ai aka wasu mata da ce wallahi ba sun san cewa kaddara kaddara ce abin da suke tsoro rashin adalci ai to kaga sai aka tambaya ya tambayi Abubakar bin Salman ibn Hasma me yasa sai na Abubakar idan zai rubuta wasiƙa sai ya rubuta min Abi Bakrin khalifati Rasulullah daga Abubakar halifa Annabi alaihi salatu wasalam thumma kana Umar yaktubu ba'dahu sai na Umar kuma bayan sai da Abubakar ya tafi sai na Abubakar shekara biyu da watanni ko sai shi kuma yake rubuta min Umar bin Khattab khalifatu Abi Bakr daga Umar dan Khattab halifan sai da Abubakar wa man awwalu man kataba amirul mu'minin nan ne ko sai ce waye farko wanda ya fara rubuta cewa amirul mu'minina fa qala shi wanda Abubakar bin Sulaiman din sai ce haddasa ni jaddati shifa'u kakata wanda ake kira shifa'u yar Abdullahi bin Abi Shamsin al-Adawiyya mahaifiyar Sulaiman bin Abi Hasma din wadda ta musulunta tun kafin hijira wanda malamai suke cewa tana cikin mata masu kaifin hankali da falala ita shifa'u da ba wanda yake cewa shafa'u ba shafa'atu ba shafa'u shifa'u kenan ita ce wadda barin tana mutu wanda annabi yake kai mata ziyara ya je gidanta ya kwanta wanda su kanta wuri suka biyo fasara Allah ku tuna ya je gidanta ya bacci rana Allah ya ji kan malam Mas'udi saboda haka ya je ya bacci rana a gidanta an gane ko yawa to ita ce dan ce da ta ajiyo annabi alaihi salatu wasallam kin fada ta kamai mai a gidansa da shi wato tabarma da bargo wanda yin yanzu kawai da shi yake amfani aka ce kuma bai nufe ba wannan a gidan har annabi ya bar duniya ɗan ke duk wanda suka zo shimfiɗar suna nan sun bata har sai da lokacin da marwan bin al-hakam ya zo shi ya ɗauke shimfiɗa da ya ɗauka sai wato ya rika amfani da ita shi sa duk lokacin da sai na Umar ya zo da wani ra'ayi ya kawo wata matsala idan da yake kawo sai magana to yana girmama ra'ayinta duk lokacin da ya kawo magana aka ce cewa yana girmama ra'ayinta saboda falalarta kai akwai lokacin da ya tsora ta ma wato kamar a ce shu a'a ba da bai ga shugabar kasuwa akwai wata kasuwa da ita ce ita ce shugabar kasuwar duk abin da ya taso ita za ta yanke hukunci a kai ita wannan baiwa Allah shifa'u in aka ce ba akwai wanda ya taɓa jagoranci a mata lokacin magabata ƙaramin jagoranci akwai sai na Umar ya tsara shifa'u shugabar kasuwa kamar shugabar sabon gari kasuwar sabon gari a ce yanzu ba suna da shugaba ba yawwa to sai aka ɗora ta shugabar kasuwa ta wannan lokacin babbar kasuwar Madina ai ba ai wannan baya ciki ai da ciyaman in ka koma ba a kama ka hadisin duk wani abu da yake akwai on top a sama ko baya ciki lan yusliha qaumun wallahu amrahum ra'atin baya magana ƙananan makamai babba ake nufi kololuwa ake nufi gwamna shugaban ƙasa da sauransu a wannan ciyawan ma karami ne ai lokacin da aka yi fara wannan matsalolin shari'a ba ku shi jiddibatin da aka kai akan wannan hadisin ba kenan ai ba ciyawan a cikin wanda ciyawan shi ma ciyawan ya musamman ne yanzu ma ai ji abin da aka ce wanda ya zama lambawan su cikin shi ne mai zantarwa ta gaba ɗaya alfa da omega su ake magana sosai kuwa sosai kuwa gashi nan ma ana yi ba za a iya bayarwa ba ana bayarwa ba saboda haka ana yi duka babu matsala a wannan malamai sun yi magana akan shi ba matsala na inda yi kawai ta cancanta shi kenan ake to sai yake wa kana sunan muhajiratul uwal ko al-awwal tana cikin wanda suke hijira na farko wa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu idan huwa da kala suka da kala alaiha haji ko dan sai na Umar yaje kasuwa tunda gidanka a gurin yake sai ya kai masa ziyara kala tace ka taba Umar bin Khattab ila amir al-iraqi wato Umar dan Khattab ya rubutawa waɗanda suke kula da kufa da basra shine al-iraqiyyin kufa da basra wa al-iraqiyyin zai zama al-iraqayn sai ne wato duladid bin haka ne cewa aliba'at ilayya bi rajulayn jaldayn sai tura wa jagororin kufa da basra cewa ku turo min da mutum biyu jaldayn karfafa nabilaini masu kaifin hankali as'aluhu ma anil iraqi wa ahlihi zan musu tambaya akan iraki da mutanen iraki fa ba ka ilai sahibul iraqain bi labid bin rabi'a mutanen wannan garin sai suka tura da labid ibn rabi'a al-amiri wanda ake ma alkunya da abu asim shine wannan mai wakan nan labid bin kun gane shi wancan alalaita kaza wa kaza din nan to saboda haka sha'iri ne mashahuri kuma ba farisi ne asali kwarai kuwa ya rayu a jahiliya sannan ya musulunta ya rasu yana shekara ɗari da ashirin zamanin wato khilafancin khalifanci ko na mu'awiya wasu kuma ce bayan ma mu'awiyan ya rasu sannan aka ce daga baya kuma ya daina waƙan ma gaba ɗaya haddace ƙur'ani ya koma haddace ƙur'ani daidai kenan ko to me faru wa adi bin hatim adi bin hatim dai kuma wannan ai mun san shi shi kuma jagora ne cikin mutanansa kadiri ne sosai dan Allah ya ba shi iya magana a shekara ta tare musulunta dan da kansa yana cewa na shiga gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ban taba shiga ma da kanto annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba shiga gurin annabi alaihi salatu wassalam ba fati sai annabi ya wato ya matsa mun guri duk lokacin da yake sai annabi ya matsa ya baki guri ya zauna wannan ma ita ma falala ce kuma ya zauna a gefansa dan akwai lokacin da yayi baya manta wannan abin yace wata rana na je gurin annabi alaihi salatu wasalam an cika fada ta cika yace annabi gurin su ya matsa mun na zauna a kusa da shi na'am to me ya faru to sai yace fa qadimal madina tattabu madina su za a tambaya fa ana ta rahilatai ma bi fina'il masjid tattabu farfajiyar masallaci sai suka durkusar da ababen hawan su kuma dakala sannan suka shigo su biyu fa wajada amru bin al-as suna jira sai suka ga amru bin al-as kuma dakala al-masjid ko suka shiga masallaci fa wajada amru bin al-as suka samu amru dan as fa qala lahu suka ce da shi ya amru ya amru ibn al-as ista'zin lana ala amir al-mu'minin umar nema mana izini ka ga ba gadara cewa ai mu gwamnoni ne suka turo mu kawai ku ba mu guri mu shige kace ku ba mu izini nema mana izini gurin amirul mu'minin Umar dan Khattab fa saba amru amru ibn al-asimi ya zabura fa da kala ala umar ya shiga gurin umar fa kala yace assalamu alayka ya amiral mu'minin aminci ya tabbata a gare ka ya amirul mu'minin shine mahallu shahi fa kala lahu umar sai na umar yace da shi ma badalaka bi hadha al-ism ya ibn al-as bi tawaji an kira shi da wannan title din ba sai yau sai ce me ya bayyana a gare ka kamar misali kai ko ina ka samu hujjar ce mun ni ne amirul mu'minina wani ilimi ne ya bayyana a gare ka ya kai dan amru dan as la takhrujanna min ma qultu yake wallahi sai ka ba mu hujja akan wannan dalilin da yasa kace mun amirul mu'minin fa qultu sai nace in ji amru dan as antu ba wallahi haka ga قال نعم yace kware kuwa adima lazid bin rabi'a wa abi bin hatim yace to shikenan ba hujja ake nema ba yace ga wanda suka zo daga iraki da labidu da Ali bin Hatim fa qala li kace da ni ista'zin lana ala amirul mu'minin daga daga inda na biyo ku je ku nemo mun izini daga wajen amirul mu'minin fa qultu sai nace antuma wallahi asattu ma ismuhu yake ni kuma ina ji sai nace a wallahi kun dace wannan sunan da kuka ba shi yayi daidai wa innahu amiru wa nahlul mu'minuna domin jagora ne mu kuma mu'minai ne wane mutum ka ji ko wannan amru dan asin da ji da sayyidina ali da sayyidina ali da amru bin al-az da muawiya sai da kawabi suka yanke musu hukuncin kisa to a duk ya halatta jinin su ya halatta dai dalilin su na taɓa gaya muku ayar da ke dogara da ita haba wata aya yan kawari suka dogara da ita suka yanke musu hukuncin kisa in al-hukmu illa lillah shine dalilin su in al-hukmu illa lillah ce ga wa'in sun kafarta domin suna yin aiki da constitution laifi to saboda haka fajaran kitabu min zalika yau daga ranar kun ji tarihin ko daga ranar littafin da za a rubuta wasiƙa sai an ta amirul mu'minina mun fassara wa innahu al-amiru wa nahnu al-mu'minun to wa shi jagora ne mu kuma mu'mine ne jagora dan an wajaran kitabu min zalika yau daga ranar wasiƙa in za a rubuta shi zai rubuta ko rubuto wa za a je an ka ila amirul mu'minin Umar bin Khattab shine title din na farko shi aka fara yau to daga nan kuma za a gwadu wannan tsaro daga baya ma ana gaya musu an gane ko na'am قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا زي إمام الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله يسي عبد الله بن عبد الله ده wannan sunan kusa aka san shi amma masu wannan lakabin suna da yawa sannan قال في قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة معاوية ده أبي سفيان يا تبع أيكن حج أيكن حج سنفر كله كتن بي واتينا خليفة فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري أنا هكا sai ga Usman bin Hunayf shi kuma sahabi ne dan ya je yakin Badar ya shigo gurin sa fa kale yace assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah to aminci Allah ya tabbata a gare ta ya kai al'amiru iyanan fa an karaha ahli shar su kuma yan shar gaba ɗaya zai kai mai inkari tabi aini sahabi ya zo da wannan kun san a kufa ba a taɓa sayi na ali saboda siyasar lokacin a can kuma ba a taɓa mu'awiya ƙwarai kuwa a kufa in ka taɓa sayi na ali za su iya kashe ka a kan kuma ba ta ba ta Muawiya shi sa ai yakin da aka fara na cikin ya dau lokaci domin kowa ana son sa a garin su suna kaunar Muawiya saboda Muawiya ya iya siyasa kuma mutum ne mai kyauta kyautar gaske nan yanzu zai ma kyautar da za ta jijita ta muawiya abin hannunsa bai dame shi ba sai na yakuba yana da darajar cewa ahlul baiti ne kaza kaza kaza saboda haka da rigima ta taso ta wannan sabanin shi za ta ɗau lokaci ta haura shekara ana yi kowa a inda yake yana da alfa da omega ne yana da faɗa a ji to to saboda haka sai su mutanen sham kawai sai suka yin kari wa kalin suka ce mana hazal munafiq ka ji rashin sani sun kalli zaru ka ce wannan wanda munafiki ne saboda sun san cewa ba yadda za a ɗan garin ne zai ce wa Muawiya Amir kawai ya shiru allazi yuqassiru bi tahiyyati amirul mu'minin wanda yazo yana ta kanka gaishe da amirul mu'minin ba zai ce amirul mu'minin ba zai ce amiru fabaraka usman ala rukubatayhi usman sai ya zauna akan ya dunkusa akan gwiwoyinsa sun magana sannan sai ce ya amiral mu'minin ba shi kenan ba shi ba bakon zafi ba ne ya amirul mu'min inna haula'i an karu alayya amran an ta'alamu bihi minhum duba siyasa wayannan mutanen duk da ne ba sahabi ko ɗaya da wannan magana ba sahabbai bane yan uwansa ko ban san waye ba wayannan bayin Allah domin da sun san waye ba su ce ban munafiki ba ba sahabin annabi sai ce wayannan mutanen suna yin inkari akan wani al'amari da kai ka fi ji sanin su ka fi ji sanin sa al'amari to wallahi to ran maza ya baki je ki na rantsi da Allah laqad hayyatu biha Abubakar wa Umar wa Usman wannan gaisuwar da ne na da gai da sai na Abubakar na ce assalamu alayka ayyuhal amir na gai da sai na Umar na ce assalamu alayka ayyuhal amir na gai da sai na Usman assalamu alayka ayyuhal amir cikin kwanciyar hankali yake musu rabbi suna ji kuma yace na zo da wannan guda uku ba ma an karahu minhum ahad ba ɗaya daga ciki da yi dinaye yayi inkari faqala muawiya sai muawiya yace liman ta kallama min ahli sham sai magana da wanda suke magana daga cikin mutanen sham din nan da suke ce ya kai ayyuhal munafiq sai biya ya kalle su yace ala rislikum ku rika bin abubuwa a hankali shine ala rislikum at-tamahhul wa tu'ad wa tu'datu wa rizq ay ala mahlikum ku rika bin abubuwa a hankali ba da abu ya faru ku yanke wa mutum hukunci ba haka yake ne domin muawiya kuma da rage muku mutum ne mai kaifin hankali fa innahu qad kana ba'du ma yaqulu to shi ma sai jihu ta siyasar ka san mutum mutane suna goyon bayan ka ai ko malamai da kuke gani akwai waɗanda sun gano cewa kan turbar da suke wallahi ƙarya ce amma gudun kada mabiya su basu kun fahimta ko akwai wanda sai su tsaya su toge a kai sai muawiya da abu su gane ce kad kana ba'du ma yaqulu yace wani abin da ya faɗa a cikin maganar ta da yake haka ne ya tabbata walakin na ala shani lamma haddathat hadhihi al-fitan qalu la tuqassir indana tahiyatu khalifatina amma fa su mutanen shafi kun ga wai sai raba biyu saboda karfin hankalinsa sai dan wato ragaje shi su ba dan ragaje cewa kamar yana zai ba su hanzari cewa abin da yasa kaga sun yi haka ba yin kansu bane sun yi ne saboda daga lokacin da mutuna ta faru tsakanin mutanen Sham da Kufa sun san mutanen Kufa ba su yarda cewa ni Amirul Mu'minin na bane shi ne ke ganin duk wanda ya zo ya takaita kawai ka wadancan gurin yawwa ai magana Obama ne ko Bush yana cewa in ba ka tare da mu kana tare da su ko yawwa sai ya kawo masa wannan magana daga lokacin da ma da ta haji ni fitar kalu zai ce ce la tuqassir inda la tahiyatu khalifatana kada ka zo ka wanda wanda ya kawo zuwa ya takaita mana gaishe da shugaban mu na fa inni akhalakum ya ahlal madina taquluna li amili sadaqa fa inni akhalakum domin ina tsammanin ku mutanen madina taquluna li amili sadaqa ayyuhal amir sai sai na muawiya ce da shi ina tsammanin ikhalakum ko akhalakum ina tsammanin ku mutanen Madina in kuka cewa haka yana gaya wa Usmanu cewa in kuka ce mutum Amir kuna nufin mai gyara zakka to kaga idan ka zo ka gaya masa nan ai ka ka saka kai ko ba haka bane yau shi ba Amirul Mu'minin mu'mini na bane yace saboda ku a garin ku a Madina in kuka ce mutum Amir mai gyara zakka kuke nufi ni kuma ba mai gyara zakka bane Amirul Mu'minin ne قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال دخلت على الحجاج فما سلمت عليه لا shiga gurin حجاج ibnu yusuf al-thaqafi yace ban sallama ba in ji jabir kun san da ni cewa akai lokacin da yadda na ga nuna mun lokaci yayi lokacin da Abdullahi bin Umar duk abun takaban tsantsin tsantsaninsa sai da jaji yasa aka jefa mai wani abu yana tafiya ko a dawa shi yake komi abin ya mai rauni sai dan to idan ya zo kafa saboda ya ji ciwo ba ya iya yin zamantayya sai dai tarabbu'i haƙi shine in kuna karanta mu da har yake gaya wa wani wani matashi kusa da ji ya ga zai kwatanta irin zaman da yake kai kai irin da yake ni kafa ta ce ba lafiya to shi ne jami'i yake tambayar sa wata ran waye ma wannan abun wallahi je mun tsofan sa akan yace ba to da yaji labari shine shine da yake gurin sa ko sallama bai mun ba mallan jahilin ka kalla san babu kiya ba wa sallama wato jabir ya dau sahabin annabi za su yi haka waye kai waye kai yace fa ba sallamtu alaihi jabir yace ban ma sallama ba ya cika to za mu tsaya na gaba ji na ɗauka za mu iya karasawa na gaba ji guda biyu ne kuma suna da tsoro abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsohon ka maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gode musu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai rasuwar ɗaya daga cikin matasan malamai malam mas'ud mas'ud hotoro wanda ya yi accident jiya ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi ɗan tamuru daga ɓangaren kadiriya Allah ya masa rasuwa jiya da daddare a hanyarsa ta dawowa da kaduna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi bakuncinsa wannan wato kariya da ya rika bawa annabi alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da masoyinsa Allah maɗaukakin sarki ya muntu bayansa da iyalinsa dan na ga su tamorawa hannuna suke ya mutu saboda hauka to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan bawan Allah gwagwarmaya da yi aiki ya kamata a yi masa nuna ya koma zuwa ga Allah yana ba annabi kariya ba wai taɓa janibin sa yake ba ko shakka babu mas'udu mas'udu abin yi wa murna ne sosai domin da yana ɗaya tafiyar yana cikin waɗanda suke ganin mu'awiya ma ba bai musulun ba musulmi ba ne kaza duk yana da wannan afkar ɗin amma da yake yana da son gaskiya yau da gobe ta sa ya dina gaba ɗaya tuba sosai da gaske kaga wannan yana da amanar ilimi kuma ya nuna cewa wanda cikin manyan malamai bagarawa ina ganin rubutun sa daji yace wallahi ko shekaran jiya sai da yamma wata nasiha a kai a WhatsApp kuma ya karba kudi ce ta abu da take cewa an ka kawo maka gaskiya zai karba to kaga ne yayi wannan sai shi ta ga kare su masu nuna kuma sai su shekara dubu mu gani Allah ya yafe masa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maka Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu dogon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة